akwai wani suka yi alkawali yanzu za su yi su daga hannu a mutum daya a ba insha Allah za a kawo mana ba a jama'a ba ku yi nan ban ga kowa ta ba nan ban ga subhanallah kuma alkawali kaya ne fa alkawali kai lalle akwai aiki duk can baya ba wanda ya tayi ko ba su ji na su kara yi wanda sun kai su kara yi a shi alheri ba ce a ba ta
قال حدثنا بذلك حناد واعبد ربك اتاتك اليقين قال حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن ابي حبيب البجلي عن انس نعوه ولم يرفعه قال وروى اسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن انس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو هذا وهذا حديث غير محفوظ هو حديث مرسل وعمارة بن غزية لم يدرك انس بن مالك قال محمد بن إسماعيل حبيب بن أبي حبيب يقنى أبا الكشو أبا الكشوثة كشوثة ويقال أبو أميرة باب ما يقول عند افتتاح الصلاة قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل قال كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وعبيد وجبير بن مطعم وابن عمر وحديث أبي سعيد أشهر وحديث أبي سعيد أشهر من حديث أشهر حديث في هذا الباب وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن أبي بن علي الرفاعي وقال أحمد لا يصح هذا الحديث قال حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن جارية ابن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه وحارثته قد تكلم فيه من قبل حبه وابو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني اه قالوا من سني دعاء الاستفتاح وان شيخ شو دعاء استفتاح جمهور sun tayi akan da'awa istiftah hanafiya ma sun ce wajibi ne kuma saboda hanafiya dole kai da'awa istiftah in ba kai ba kai lahi amma malikiya mashhuriyar magana malikiya babu da'awa istiftah amma akwai ruwaya daga malik yana yin du'a istifta amma abin da yake mashuri kamar sabon malikiya ba du'a istifta amma akwai ruwaya da ta zo yana yi da haka dai du'a istifta anwa'u shi daban-daban ce Allah ji kan Muhammad Nasir bin Albani Allah saka mai da alkhairi nan kusa yana cikin littafin za a ishara sifatul salat nabi ya kawo nau'uka daban-daban da du'a istifta wanda kuma kowane kai yayi in tana haka har shi biyu ko uku ko hudu gwargwado kana jujjuyawa zai bi kuma akwai abin ga mafi inganci wancan hadisi na abu huraira allahun ba id baini wa baina khadaya wani shi zai inganci cikin hadisai na du'a istifta amma kowane kai akwai na ali mai tsawon nan akwai wani akwai wani duka zaka ko ga malikiya akwai kauli wanda ya nuna akwai du'a istifta balantana ga hadisai kararar sun zo na
باب ما جاء في ترك الجهل بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا أحمد بن بني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا صعيد بن إياس الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله عن عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث إياك والحدث قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها في نفسه wannan matsala tafsiri ka wannan Imam Tirmidhi ya haɗe matsalar wanda matsalar take shi basmala bancin sabanin da kun ka sani shin aya ce cikin Fatiha ko ba aya bace wannan sabani sananne masaba imam shafi kuma shine abinda imam shafi yake akai cewa basmala ita ce aya ta farko a cikin suratul fatiha kuma wasu qura'u sun ce akan haka don haka ga masaba shafi'iyya dole sai ka karanta basmala to ba shi a matsalar ba matsalar bayyanar da karatun basmala wurin da ake karanta fatiha a bayyane malamai suka yi magana a malikance malikiya gaba ɗai babu basmala a cikin sallar farilla da za a karanta ta amma suka ce da nafila ana yi to bayyana suka ce ba za a yi wasu malamai suka ce ita fatiha wai basmala ana iya karanta ta amma in aka zo ko da bayyana ne to a asirta ta sai a buɗe karatu da alhamdulillah misali bayan ka da istifta kafin ka bayyana abin irin sallar isha ko magrib to sai ka sai a ji ma musa shi ka kana shi alhamdulillah amma suka ce a dole sai an bayyana za a bayyana tun da fatiha ne su ne an masabar shafi'iyya amma zance mafi inganci ruwaya ta zo kone cikin bulugul maram tana kanu ya sirruna ruwaya ibn huzaima la yajharuna ay la yasirruna basmala ana ci ana karanta basmala amma abin da yayi to a asirta ta saboda hadisin da yazo na Abu Hurairah da wanga da aka bamu so mu abadani da alhamdulillah ina fata an gane magana eh ya kowane gani gaba ɗaya ba a karanta kamar malikiya babu basmala gaba ɗaya ga farilla sai ka fara alhamdulillah amma sun yi tana yin cikin nafila a kowane ka gani za a bayyana kai tsaye kamar masaba abu abin nan shafi'iyya akwai littafin wannan hadith bagadaji aljaru bil basmala yana nan an buga shi amma ibn abul hadi ya mai ta'kibi imamu dar kudini rahimahullah ya tashi mutumin baka dalibi sai ya tashi ya je misira sai malikawa misira na lokacin suka kewaye shi suka ce kai ne shugaban masana hadisi a duniya a lokacinka akwai wani hadisi da ya inganta cewa manzon rahama ya bayyana karatu da basmala malikawan misra ya ce to kasan mutanen Allah dar kudi ne ce in dai marfu'i ne mana ga manzon rahama ba abin da inganta amma ya inganta daga wasu sahabbai wasu sahabbai wajen karatunsu sun bayyanar da basmala ma'ana sun shahar amma marfu'an ga manzon rahama in ji imamu da rukun ka san shi babu shafi'i ne yace to babu abin da ya inganta shi yasa shi imamu hadib bagdadi ya tara azharu bil basmala ya kawo ruwayoyi daban-daban ibn abdul hadi al-majrin ibn taymiya ya mai taqim amma ibn taymiya rahimahullah da ibn qayyim ka diba cikin zabi ma'ad ya ce babu sun ce babu lahi a hayanan a hayanan wani lokaci wajen karatunka na bayyana ka bayyana da basmala an lura da wani eh da wannan ya shigo gare wannan kasar tamu sai ya zo da bayyana da basmala ko wannan ne a dan sandukar wani ilaya kake yes
yes da ya to ai shi har bayyana ba gani mutanensa yan faida har yanzu suna bayyana basmala da kabalu eh a wannan yana magana da basmala ce ai ya kawo sunnoni kuma amma ya kawo shirkoki kwarai da gaske babu marra jara bismillahir rahmanir rahim yana da rahim ke kudi ba shi malam abin nan to da dayar mai gari dayar haka yake suna ko magana biyu ke ka sai yayi littafi a kansa Allah ji kamala ba kulkum shi yasa an kafa littafin akan tarihi Ibrahim Yas littafin yana da shi tun wajen 82 nake da littafin to bace Isa an kabo a ina ushin wato wata sunya risala ta doktora kenan ba ka da shi a ina da raddin dai da suka yi mai ina da shi.
a to da- risala ce doktora akan rayuwar shi Ibrahim Kaula can ya zanna wani dan Mauritania irin irin wanda mutane yana da wannan raji ne da sauran da wanga nan na Kano amma dorajin banza ne ya ya shiga sosai gidan ya- ya zanna duk aikin da yayi yana cikin gidan haka ya kawo su abubuwan da ya ba su takaici shi yasa lokacin malam abubakar gumi can yasa saudiya an kafa ganitayin an kai tabadi ana sai da shi da arha lokacin malam abubakar gumi in ku samu littafin yana da muhimmanci kwarai ina hayatu wanga ko ibrahim bin ibrahim kawala Hassan Gali na eh hayatu wa bin ne mujallati ya dan girma haka eh da za a rufa aka yi sarrafa shi saboda lokacin kyauta an ka buga Allah ya ji kansa ma an yi rashi ya kamata yan uwa su yi kokari an ce yana da littafin mahaɗuɗai raddi ga yan bidaya da sauransu a yi kokari a samu wani abu ga littafin nan nashi wallahi wai ka ji shigantaka wai sai da ya mutu an ka ba shi profesa yana duk da an ka ƙi sun ka game kai armin department sun ka hana shi wai sai da ya mutu wai wai an ka ba shi profesa kuwa bayan sai mutu ya mutu profesa mi bayan katin wai ƙeta ce wani da gaske malamin nan Wata na yana raba- ƙaƙi za a raba gado da takardar a shigar duka sai dai sheri ne da ba suna ganin sun huta da shi subhanallah in muna karatu biyu ke akwai wani mutane sun san shi wani sun san shi shi ma yanzu ya zama farfesa wallahi cikin aji da mun ka tawo yana karanta da mu biyu ke baci shi ka karara zagin sai ke hulab shi na rai zagin sa cikin aji shine wanda in ka rubuta salatul fati ka ci wallahi malam salatul fati akwai yan uwa cikin ɗan ajin wanda ya rubuta salatul fati ya ci shi da ya rubuta ya ba ta fata kuma ya ci shi yana nan ya zazo professor wanda ka wannan tsabi kusan shekaru kusan talatin lokacin yana ko yana ya kare ma abin gashi digiri ne na farko yana masa lokacin da ya karanta da ku abubuwan na malam babu su da ma abin- ja'a fi tarimis subhanallah na
babu marra al-jahra bi bismillahir rahmanir ba je rahim wannan kauli na shafi'iyya kenan قال حدثنا أحمد بن عب- عبده قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم وليس إسناده yanzu بذلك dai magana da wani na da kuɗi ne ko cewa babu hadisin da ya inganta yace ma mu dora kuɗi da annabi ya bayyana da basmala amma ya zo ga ga wasu sahabbai kuma irin wanka gaya kaga da ifi ne قال وقد قال بهذا عدة من أصحاب من راجع.
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وبه يقول الشافعي وإسماعيل ابن حماد هو ابن أبي سليمان
wannan shi وأبو خالد هو أبو خالد الوالبي واسمه هرمز وهو كوفي قال الشيخ ضعيف الإسناد ai shi ne ma faɗi ai shi kai ne tirmizi ya faɗi ai eh ya Babu ce ma- na.
walaysa isnaduhu bi zaka نعم shi kai ne ya da ba hadisi ai na ce muku ku rike wancan kaida ta magana imamu dar kudin da ishe ka tunda shi shafi'i ne da yan malika suka tsare shi yace in dai marhu'i ne to ba inganta ba amma inda ka sahabbai to akwai wanda inganta kuma kaji yanzu mun shi wasu daga cikin su Abu Huraira da Ibn Umar da Ibn Abbas da Abdullah ibn Zubair su mu suna gani ana bayyana shi ya doke Ibn Qayyim da malamin sai mutum suka ce in ka bayyana wani lokaci ba laifi amma ya zama da'ima abadan in za ka karanta ka bayyana to bai da asali haka
باب ما جاء في افتتاح القراءة بالحمد, لل- بالحمد لله رب العالمين wannan shi ya inganta Haddathana Za ka Abu buɗe Qala, karatu, haddath- da shi za ka buɗa قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين na'am قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يستف- يس- يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم وكان الشافعي يرى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة kaga Allah ji kan shafe shi abin da ta ma kaga ba haka bane ko wannan kokarin shi ne dan shi yana ganin sai a bayyana da basmala wanda nace ya dauki basmala aya ce cikin mi Fatiha to haka shi kaga yana gani da wanga hadisi aka mai sai mai wanga cewa wai suna fara Fatiha ne kafin sura wai shi aka yi kaga wannan fahimta ba ita ce ba ita ce باب ما kawai jami'i جاء wanda ya kyawu shine ka karanta basmala sirran amma ka fara in bayyana da karatu da kai da alhamdulillah wannan shi a daidai ba ra'ayin shafi ba rahimahullah باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني وعلي بن جح- حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن صامد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وقال علي بن أبي طالب كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي قداد غير تمام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق سمعت ابن أبي عمر يقول اختلفت إلى إلى ابن عيينة ثمانية عشر سنة وكان العبيدي أكبر مني بسنة وسمعت ابن أبي عمر يقول حجزت سبعين حجة ماشيا على قدمي Allahu akbar ganan kaga fa'ida ce tarihiyya shi wannan ah, abi abin abi Umar al-Makki ya- musnad yayi ya rubuta musnad sai dai babu shi sai dai cikin ma'aliyat amanan abin madalibul aliya na abin hajar wajen ya tara musanid wajen takwas kamaniya waɗanda yanzu babu su a buge kamar irin jami'ar turmizi amma ya hahaɗa su haka malami ne kaga ya zumci ibnu wayna shekara goma sha takwas ba irin yin karatu ne namu na jami'a ka zumci malami kana karɓar karatu ga shekara goma sha takwas ka gani sannan kuma Humaydi Abdullah Zubair malamin Buhari shi ma dan Makka ne to shine shi yake cewa ya girme shi da shekara guda duk malamin su guda Ibn Uwayna sannan ga wani falala da Allah ya mashi ya yi haji saba'in ƙasa dama makka yake kawai da makka ka takawa lokacin sai ta zuwa mina zuwa arba ya yi haji a ƙas saba'in shi wannan ibn abi umar al-makki wannan zalika fadlan yuti man sha babu ma jaa fi ta'min ibn abi raba shi ma yayi ya haji saba'in kwarai da gaske wani wani ciki babu sarki jihar
menene matsalar nashi wani babu mara a jihar koko saman shi oh wannan Muhammad ibn Hadisuna Yahya Muhammad ibn Abi Yahya Umar al-Makki shi ne muka waɗancan jami'a أبو عبد الله الأدني وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة saurara hadisuna Muhammad Yahya ibn Abi Umar al-Makki Ebewa? In shi ne, ya yi tsari ne ma, shi muna ya ba mu full suna ne ga shi mana. A, babu ya yi haya. Sunansa Muhammadu ne Yahya, Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Makki Abu Abdullah al-Adani. Wanka naka ko sai ya yi tsari. Galibi ana ciya mashi ibn Abi Umar al-Makki. Eh ba shin karo. Eh shine sunan nashi.
قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن قهيل عن هدر بن عنبس ابن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته Wannan shine yaji abin.
وفي الباب عن علي وابي هريره حديث وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان ان يرفع الرجل صوته بالتامين ولا يخف ولا يخفيها وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة ابن كهيل عن عن حجر ابي العنبس Ibn Abi
عن حجر Abi Abi أبي أبي العنبس عن علقمة ابن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته Wannan riwaya da ifi haji. Waccan سمعت ta farko ita ce ingantatta.
قال سمعت محمدا يقول حديث سفيان أصاب من حديث شعبة في هذا وأقع شعبة في مواضع من هذا الحديث Mm.
فقال حجر أبي الأنبس وإنما هو حجر ابن عنبس ويكنى أبا السكن وزاد فيه عن علقمة ابن وائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو عن حجر ابن عنبس أو وائل ابن حجر قال وخفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة قال وروى العلاء بن صالح الأثري عن سلمة بن كحيل نحو رواية سفيان قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن العلاء بن صالح الأثري عن سلمة بن كحيل عن عجر بن عنبس أو وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كحيل akwai fa'ida guda biyu shi Allah tabaraka ta'ala da yake kamala ga ɗaya take shuba da sanin hadisi a lokacinsa ba irinsa sufyan sauri ka ce mai amiru bin fil hadisi amma sai an kace rabai da wani abu shi ko bai riƙe sunaye da kyawu shi sho ba shi nan jaraba ta samu ana yana kurakure ga sunaye kaga nan kuskuren da ya yi sai samun ga alif da lam hujur ibn hujur abil ambas alhali sunan shi hujur ibn ambas wannan shi na an ka tabbai amiru ibn fil hadis ba don shuba ba to da babu jarwa ta'dil a iraq shi ya ba da lokacinsa duk wani rawi sai ya gano shi amma wajen haddace sunaye sai ya samu hami suna wanga sai ya kuskure ka su ko malama hadisi ba su daga kawa ko rabin abin kai sai an tayar da kai to wannan an gano ga wannan shi da kai na itirafi ya ce sufiyani sauri don a ƙaranin ne da sufiyani sauri da shu'uba tare suke galin malamansu saba'in ko tamanin sa ɗari duk malamansu guda ya ce sufiyan ya yi ni har da ya yi ni rikaki amma tare kan sufiyan na ce to wannan yana cikin abubuwa zai nuna shi mutum ɗan tare ne sannan kuma ga malikiya sun ta ga wanga hadisi mai rauni na cewa a ɓoye amin ga malikiya wagar waya da ifiya ce imam madara kudi ya da shi cikin sunan haka amma ruwaya ingantacca shine annabi sallallahu yana bayyanar da amin yana miƙe sautinsa wa madda biha sautahu wannan ita ce ruwaya mahfuziya ruwaya ga da ifiya ce ta cewa fada biha sautahu haka din amma su malikiya ba su bayyanar da amin sai kaga sai dai tare da kuma cikin muwada ga hadisi wanda amin ine da amin mala'ika da silimin sun kai za a gafarta mishi ga yanzu cikin muwada amma ba sai ga hadisin eh حدثنا أبو بكر محمد بن عبان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن علاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن قعيل عن حجر ابن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه حديث سفيان عن سلمة بن قعيل باب ما جاء في فضل التأمين ناغا مرغاي أبو ساق الهويني yana waka magana da ni ta shuba ya ce ya gano wuri 300 da shuba ya kuskure sunaye yana cikin littafi nashi auzul mina nidani wanda ya akan mujamal ibrahim mujamal ibrahim mujamal shida na shi ya fi sakal wayi ce to masu abu
قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال أبو عيسى هذا حديث حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح باب ما جاء في السكتتين قال حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى ai sakatacen lokacin du'a istifta da kuma bayan ka ƙara karatu kafin kai ruku'i wannan shine ake magana amma babu hadisi bai inganta ba ga waɗanda ka gani dole sai ma mu sun karanta Fatiha sai liman in ya ƙare ya shu wannan bai tabbata ba daga sunnan manzon Allah ibn taymiya cikin fatawa kubra ya raddi ga ma buhari ga wannan abu to haka in ma kana gani haka to kabar wanda ya ga sai ya karanta mata wajibi ne to ya karanta haka nan kan liman nayi amma ce liman ya ɗauke wuta bayan ya karanta fatiha wai don ma musu karanta wannan bai tabbata ba gayatul am kawa da abin hajar ambata daga abu salamatu na abdurrahman shi an ka fara rawaito wani kuma tabi'i ne daga ba abin da inganta na a yi shi bayan liman yi shi bayan kare fatiha wai don wasu su karanta fatiha in dai bai ne yake wannan bai inganta ban marfu'a قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران بن حسين وقال حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة قال سعيد فقلنا لكتادة ما هاتان سكتتان قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسقط حتى يتراد إليه نفسه وفي الباب عن أبي هريرة game da قال numfashinsa قال أبو عيسى حديث سمرة ابن سمرة حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون الإمام أن يسك- أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أمر وإسحاق وأصحابنا hadisin bai inganta ba saboda cikin sada akwai abdul a'ala akwai magana akai ne shi ya illa hadisin to ga ruwa ya kata da an hasan ba ta da wani matsala na hasan duk da yake na hasan yayi yayi yayi abin nan mudallisi ne kuma bai sarraha ba zai ce an samura amma illa da wadda ta yi ita ce abdul a'ala
باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة ko da haka din ne nan kaga ba na lima ya shu bane har wani karanta fatiha babu mai ko dai da istifta ko dai mai da numfashi bayan mu ya kari kira ta hanyar ruku zuwa mai ruwan na jama'a bacci ya kai ko na gani washin ga karo kan
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأهوث عن سماك بن حرب عن قبيصة بن حلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه وفي الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسالم بن سعد قال أبو إيسى حديث حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم واسمه هل يزيد ابن قتادة الطائي ga wani tambihi da yawa ana kuskure a kai wata uyumna sauran alayyusura daban alƙabdu daban ƙabdu daban wata uyumna alayyusura daban hadisan wata uyumna alayyusura sun inganta tabbatattu ne ga su cikin waɗannan amma hadisin ƙabdu daban to haka in kai wani yuna lisura ba kabru kai ba amma sai a ce dan kabaru kabaru daban shine ka aza hannun ka ka danke shi haka ko dai daga nan zuwa haka shine kabru dankiya amma wato shine haka shi wadau ya zo cikin sai muslim hadisin wadau ga sunan hadisai ingantattu ka aza hannunka haka tafinka na dama akan bayan tafinka na hagu wanda shi aka ce wata shi ko kabdu ka riƙe haka kabata damka hadisan wada'u yumna al-isra ingantattu ne ba wanda ya sai da afasu hadisan kabdu ne aka magana haka amma wasu ba su rabewa sai su ɗauka duka ɗaya ne kaga ga abin da yake cewa wal amal ala hadha inda ahlul ilmi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam والتابعين ومن بعدهم يرون أن يدع الرجل يمينه على شماله في الصلاة كما قاشي يا إنك تونغ حديث يا أمشي حديث يتي حديث هلبن حديث حسن سنة يا زوجك مسلم na harin wa ilimin hujur duka hadisai duka arabi ga magana ingantatta kowane ya inganta hadisin sahal ga yanar cikin muwadda wanda buhari ya kawo kaga shi wannan kabdo ne wannan hadisi kabdo ne amma waɗanda sauran hadisai wada'u ne albani yin kundi ba su fita salat ya nuna inda ma za ka aza tsakanin mi ko da hadisi ya nuna rasak da mi رسول الطائي to da sa'i na haka za ka yi in kai haka shi ka yi wada'u yumna al-sura ba shi ne kabdo ba qabdu damqa to kuma ce ruwa ta ta ma ingantu nan Imam Malik ya rawaito cikin muwadda sannan Buhari ya tace shi amma wasu wani dan dagaji ya ya ya yi shirme ne wai shi nan da tsuguni ne ko bai karanta mana hadisi saboda ta'assubanci wai da afa hadisai kuma koyi ne ga wasu littafai yan shanaki dadin nan ina da littafan su wai suka yi na soke hadisan waɗannan na waɗan ma saboda ta'assubanci imam maliki ya ji da hadisin cikin muwadda amma saboda kaiwa matuƙa ga ta'assubanci sai dai sadalu sun ka da afashi wai wanda kaka kariya kuma ya rawaito hadisi malamai suna cewa hadisan muwadda a sahu buhari ma ya rawaito wani hadisi ta imam malik amma kana karan hali ka da afashi ko ba wanda riga ka ko ba ka da haliya sauka Allah ka tsare mutu asubanci ko ganin wani dalili da suke cewa ai ya saba mu'amala ahlul madina wai wannan ne cikin wani shana kiɗa ka sun su yi komai ta asubanci wai shi littafin a mi suna ne wannan mudawwana wai ya yi ya yi ya yi muwadda ban ji dadi wai ya yi muwadda saboda mi abubuwan da suka so na son rai suka gani cikin abin da eh wanga shiwa mudawana imamu maliku bai san shi bai san mudawana ba sai bayan shekaru da rasuwa ta yi an ka samu asad wani ya taho ya nemi fatawoyi ga ɗan kasimu ya hahaɗa ya yi tashi daga baya wa tsohonon ya taho sa'id ya zo ɗauko ta ya dawo da ita a misira ya sake tambayoyi ga ibn kasa ya canza ra'ayi ne sannan ya ce ga abin da kiya ga maliku haka wa ita ce muta wani ha amma mu wadda maliku shekara 20 ko 30 ko 40 ga ta gaba ne ya rasu da ita an ce wai wani abu ya hina shi Sheikh Ahmad ya yi wani tafsiri Shankiti Sheikh Ahmad mai mawahibul jalil ya wani tafsiri da ya ce dan ibn qasim abin da yake magana na karaha karaha qabu shi yasa ma magana ya kawo ta ne a babin istinadi amma ba wadu'u ba hadisan da duk aka rubuta maliku yace wadu'u ne yace wannan ba
ka ga ga ba amma wannan rashin arabi wani ba rabe wadu'u ba da qabu inda su malikiya ka nuna ba shi da yace haka ba ba shi suka yi itimadi ba ne makaruhi shi sa suka ce to na ina itimadi in kai wata babu itimadi aza da kai amma in ka damke ne ka aza ga gabanka kai kai itimadi in ma haka din da ka ya kamata masu magana nan su koma makaranta su rabi abubuwa kwarai in za ka yi raji ka yi raji ilmi ba kawai na hawa ba kwashi nan kwashi nan ka haɗa ka tayi sannan ya tabbata malam amal ahlul madina ne ba ahlul madina bane maganar maliku dai ce sannan ya tabbata imamu maliki rahimahullah qabdu yake ko kuwa ya kai wannan sadalun da yayi lokacin da wani gwamna na madina yabba maliku kashi amma maliku bai daga hannayensa yayi wannan duk malaman maliku na madina duk sun tabbatar da maliku bai sadal sai lokacin da wannan jarba ta samai wannan gwamna ya ya sa an ka bashi kashi to ya za a haka kadiba abin da ibn abdul bar al-maliki yace cikin tabbi ga matsalar ya ce duka malamai dan kasim ɗaya an kalmoto wannan ruwa duk almajiran imam malik sun tabbatar da imam malik bai sadal
باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود
الله ستاي كما صلى بسم الله
lokaci ai to mutsanan kina ko eh mun kai sallah sai shiga ba ko insha Allah alhamdulillah wanga littafi na da ɗaya shi shekaru na san wanga littafi shekaru ya rage gare ni ha Umar Abdullahi wani ne na ga malam kai kai shi tuntuni ko kai kan ba ni shikenan kai shekara ɗan shekaru da shi ko to subhanallah manta ga wani dan uwa yayi ترجيح القبض على الصدر وتنبيه على مهادرة ونده زمان سلكي مالك